العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوتا من الفرما رمضان هجرا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1433 wanda ya zo 22 ga watan bakwai 2012 muna nan a cikin suratul hujurat za mu tashi aya ta biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وتتازو ذات شقاء الدين المسلم kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci da amincewarki da yardarki ko wani ya takura miki ya miki dole da yardarki da amincewarki to zan gaya miki abinda ake shiga addinin musulunci in kin amince kin musulunta abinda na faɗa shi za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah abinda kika ce daga yau kin shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai za a bautawa kin yarda da haka kuma kika ce kin aminta kin yadda kin kudure annabi Muhammadu manzan Allah ne kin yadda da haka to yarda ki da haka shine mai da ke musulma me sunanki Zainabu dama can sunanki kenan okay sunanki Gloria yanzu kin zaba a mai da ke Zainabu to Zainabu abu mai tagawayen suna daga yau sunanki Zainabu kuma kin zabo suna wanda yana daga cikin sunaye waɗanda suke mahimmai a tsakanin larabawa domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ya Zainabu yana da mata Zainabu har guda biyu cikin sahabbansa akwai Zainabu cikin littafin al-Isaba ya kawo tarihin Zainabu sama da hamsin da biyar masu suna Zainabu Zainabu Zainabu da haka Zainabu Allah ya miki albarka a wace unguwa kike ok kina police barrack to ya iyayenki Allahu akbar ta ce ita da tana addinin kirista ne yanzu kuma ta zaɓi ta shigo addinin musulunci to Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke Zainabu wanda ya shigo addini akwai abubuwa da dama da za a koya masa kuma mun tanadi mata waɗanda suke masu ilimi na addini da na zamani waɗanda za su koya miki abin da in mutum ya shigo addinin musulunci yake yi ga su nan za a haɗa ki da su Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum kada ku dinga ɗaga muryarku fauƙa sautin nabiyyi burbushin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku dinga ɗaga muryarku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada ku dinga bayyanar da faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ɗaga muryarku sama da tasa ko ku bayyana magana fiye da yadda kuke wato in za ku gana da shi ka jihar ba'dikum li ba'din kamar yadda shashin ku suke bayyana wa shashi wato kada ku kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin yadda shashin ku suke kiran shashi la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada yadda kake kiran dan uwanka Sale Musa Idi kada ka kira annabi haka kaka ce Muhammad ko ya Muhammad ko ya Ahmad ka ce Rasulallah ya Rasulallah ya Nabiyallah ya Khalilallah fidaka abi wa ummi haka sahabbai suke kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine ladabin da Alqur'ani ya koya mana duk sauran annabawa Allah yana kiransu da sunayensu ya Nuhu ya Musa ya Isa ya Ibrahim amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu haka yake kiran sa haguri 14 sanan ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil baya ce masa ya muhammad in kaga an kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a cikin siyaki na magana kamar muhammadun rasulullah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin allazina kafaru wa saddu an sabilillah allazina allazina kafaru wa saddu an sabil adalla amalahum wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin kun ga wannan labari ne ba kira bane to shi yasa an za a kira shi sai a kira shi da martabarsa a kira shi da mukaminsa a kira shi da matsayinsa wannan girmamawa ce ta musamman daga cikin irin girmamawa da ya kamata mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu daga mu sama da tasa kada kuma mu kira shi da irin yadda muke kiran junanmu kada a yi masa wannan ya wuce wannan sallallahu alaihi wasallama ka jahar ba'dikum li ba'din kamar yadda shashinku yake bayyana wa shashi an tahabata a malukum saboda kada ku je ayyukanku su ɓaci ayyukanku su ruguje ayyukanku su tauye wa antum la tash'urun alhalin ku ba ku san faɗar haka yakan jawo muku irin wannan matsala ba malai ibn kasir yace haza adabun sanin wannan ladabtarwa ce ta biyu da wannan sura mun ce ta zo da saƙonni na tarbiyya guda biyar to wannan shine na biyu addaballahu ta'ala bihil mu'minin Allah ya ladabtar ya tarbiyyantar ya ja hankali ya koyar da muminai Allah yarfa'u aswatahum fawqa baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallama kada su dinga daga muryarsu burbushi ko daidai da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan annabi yana magana dole ɗayan uku ya faru in za ka ba shi amsa ko muryarka ta zama ƙasa da tasa ko ta zama daidai da tasa ko ta zama sama da tasa to lokacin da ta zama sama da tasa ko daidai da tasa ka yi laifi sai dai ta zama ƙasa da muryar annabi sallallahu alaihi wasallama ka rage bolon ɗinka ya zama ƙasa da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine tarbiya mai kyau yace wa qadru ya annaha nazala fi shaykhaini abi bakr wa umara radiyallahu anhuma mal ibn kasir yace an ruwaito wannan aya ta sauka akan shehinnan musuluncin nan guda biyu abi bakar da umar Allah ya kara musu yarda fa fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ta 7302 an ibn abi mulaika ta qala kada alkhairani an yahlaka abubakar wa umara yace mutum biyu sun kusa su fada rami zababbu biyu sun kusa su halaka Allah ya kara musu yarda rafa'a aswatahuma inda nabi sallallahu alaihi wasallam muryarsu sun daga ta sun yi hargowa sun yi kwarmato sun ɗaga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina qadima alaihi rakbu bani tamimin lokacin da ayarin bani tamimin suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ahaduhuma bil aqra' bin habis wani ya nuna cewa aqra' bin habis za a saurara akhi bani mushaji'in wa ashara al akhar akharu bi rajulin akhar fa qala أبو بكر العمر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي با كومي كake nufi ba face ka saba min qala ma aradtu khilafaka ban nufin in saba maka ba fartafa'at aswatuhuma fi zalika shine suka daga murya a wannan lokacin fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bil qawli كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ابن قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية bayan saukan wannan aya sayyidina Umar idan zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yana ce masa me kace dan daga murya me kace ban ji ba zai ce ya rasulallah kamar kaza kaza ce ban ji ba dan ƙara murya saboda an ce ba fa ra'ayinka ba ba wai ka ci karo da abin da annabi ya ce ba fa ba fa annabi ya ce ka saba ba fa a'a murya kadai taka tai sama da tasa laifi ne ku duba girman wannan annabin a wajen Allah murya kama sai ka iya saita ta ta zamo ƙasa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a hankali to kai kai ji taka in ya daga murya to kai rage taka kullum balon din murya kai zama ƙasa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine ƙarshen girmamawa shi yasa aka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana sahabbai sai ka ɗauka tsuntsu ne a kansu saboda nutsuwa da tara hankali da suke su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita to bayan saukan wannan aya sayyidina Umar in yana magana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce masa me kace ne ban ji ba ba saboda tsoron kada muryarsa ta zamo ta yi sama ko daidai da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yastafhimahu har sai manzon Allah ya nemi bayani ya nemi tambayarsa walam yakun zalika an abihi yani ababakar thumma akhraja al-bukhari sannan imam al-bukhari ya fidda wani hadisi shi ma mai lamba ta 4367 daga ibn abi mulaikata yace anna abdullah bin zubair radiyallahu anhuma akhbarahu annahu qadima rakbun min bani tamim ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mahaya doki sun zo daga kabilan bani tamim sun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara faqala abubakar amir al-qaqa'a ibna ma'abadin sai ce ka jagorantar da ƙaƙa ibna ma'abadin a kansu wa ƙala umaru bal amirul aqra bin habisin shi kuma yana ga a naɗa musu shugaba ya zamo aqra bin habisin shine shugaba fa ƙala abubakarin ma aratta illa khilafi kai da so kake ka saba mu fa ƙala umaru ma arattu khilafaka wallahi ba so nake in saba maka ba fatamara ya sai jayayya ta faru tsakaninsu su biyu har tattafa'at aswatuhuma har sai da muryarsu ta daga sama fa nazalat fi zalika ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kenan wannan hadisi ana ga ko dai shine sababin saukar la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ko kuma dalilin saukar la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sanai ci arwato daga Musa bin Anas an Anas bin Malik shi ma wanda Imam Bukhari rawaito hadisi mai lamba ta 4846 yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama iftaqada Thabit bin Qais ya nemi Thabit bin Qais a majalisarsa bai ganshi ba wani mutum ne dan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi zai neme shi ya rasa bai ganshi ba kwana biyu to irin mutanen ne ne masu gwarjin murya in suna magana sai sun cika gurin yaya ai al'amarin haka yake to to yaji yaji an ce wanda wanda muryarsa ta wuce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya ruguje sai ya zaman sa a gida ya daina zuwa majalisar shi ya san inda zai magana sai ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya halicce shi da gurjin murya kun san akwai mutane masu wannan ba su iya magana a hankali ba komai da karfi za su to sai ya ce shi ya daina zuwa majalisar shike ne ya zamansa a gida faƙala rajulun ya rasulallah ana a'lamu laka ilmahu sai manzo Allah ya ce ina wane kwana biyu ban gan shi ba so ce bari in je in binciko maka shi ya rasulallah duk halin da yake ciki zan zo in gaya maka fa atahu fa wajadahu fi baitihi munakkisan ra'sahu sai je ya same shi a gida ya hada kai da gwiwa tun da ya ban majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama bai canza wata majalisar ba sai zamansa a gida ya tagumi a haka yake a tagumi kawai to inda kake samun alkhairi in ka je aikin ka zai rushe sai zamansa a gida ya tagumi fa qala lahu ma sha'anuk me ya faru kwana biyu ba a ganka a makaranta ba fa qala yace sharrun sharri ne ya fada mu kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance muryarsa duk sanda suke magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama muryarsa tana wuce tasa sai ce faqad habita amaluhu wa fa huwa min ahli an-nari yace dan haka aiki na ya riga ya ruguje ni dan wuta ne shi sa ga nayi tagumi ina jiran shiga wuta kawai fa atar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai wannan ɗan saƙo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu ya ba shi labarin wancan sahabi annahu qala kaza wa kaza ya ce kaza ya ce kaza kamar yadda ya gabata qala musa farajai ilaihi almarrata alakhirata bi bisharatin azimatin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to koma ka masa albishir ka je kai masa albishir albishir mai girma فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ice ka je ka gaya masa wannan halittarsa ce haka ka ce ba zai shiga wuta ba shi dan aljanna ne ya kwantar da hankalinsa shi dan aljanna ne ba zai shiga wuta ba to kun ga tunda shi haka Allah ya halicce shi yanzu sai ya koma makaranta kenan haka yace daga Anas bin Malikin a hadisin Muslim mai lamba ta 119 yace qala lamma nazalat hazihi al-ayatu lokacin da wannan aya ta sauka ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wa kana thabit bin qais bin shammas rafi'a as-sauti shi mutum ne mai gwarjin murya فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ni ne dama nake daga muryata fiye da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana min ahlin nar habita amali shi aka yace shi dan wuta ne aikin sa ya baci wa jalasa fi ahlihi hazinan ya zauna a gida cikin bacin rai fa faqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tambayi sahabbai duk ya san su da haka da bai ga wani ba sai ya ce ina wani ya shiga ina ya banga wani ba ya wani bai zo ba kwana biyu wani bai zo ba me ya faru yana bibiyar su fandalaka ba'dul qaumi ilaihi shine wani ya tafi gurin sa daga cikin masu zama a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu tafaqqadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama malak me ya faru annabi yana ta neman ka bai ganka ba qala anna allazi arfa'u sauti fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wa sallam ice ni ne wanda yake ɗaga muryarsa sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ajharu lahu bil qawli habita amali ana min ahlin nari dan haka na aiki na ya ɓaci ni dan wuta ne fa atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima qala suka zo suka ba manzon Allah labarin abinda wancan sahabi ya faɗa fa qala an sallallahu alaihi wasallam la bal huwa min ahlil janna ku je ku gaya masa ɗan aljanna ne shi yasa ake sa shi cikin mutum arba'in da kusan takwas waɗanda aka samu hadisi annabi ya nuna su ya ce su ‘yan aljanna ne shi wannan yana ciki akwai wata mata ma wata baka mara lafiya ta zo ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama roƙa mun Allah in shiga aljanna a roƙa mun Allah iyaye mun cutan nan sai annabi ya ce ko roƙa miki aljanna ta ce eh na fi son aljanna roƙa miki aljanna ko roƙi Allah iyaye miki wannan ciwon ta ce a na fi son aljanna kun ji tarbiyyar bambancin tarbiyyar mu da ta sahabbai sun an ce a roƙa musu duniya ko lahira sai su ce lahira wani sahabi da yake wa annabi hidima sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce tambayi abin da kake so inda mu ne sai mu fara lissafi to na farko da ya rasulullah kuɗi mulki da hausa ilimi waye waye waye sai ce as as'aluka murafaqataka fil janna burina fatana bukatata in ga gani ga ka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saura me yace ya isa haka ya isa haka in wanda ya samu ai komai ya biya mu ne sai ce to kuma ya rasulullahi bari nemo carbi kafin in ji alama ta ƙarshe in gaya maka ko nawa ne ta faɗa to kuma sai kaza to kuma sai kaza to kuma sai kaza to kuma sai kaza amma ka shiga aljanna ai duk ka gama abin da zai same ka a duniya zai same ka aljanna ita ce hatsarin zaka shiga ko ba zaka shiga ba in aka baka tabbas din wannan shikenan to shi yasa yace la bal huwa min ahli aljanna qala anas fa kunna narahu yamshi baina azhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahli aljanna anas yace sai gashi yana zirga zirga tsakanin mu muna kallonsa a matsayin ɗan aljanna falamma kana yawmul yamama da ranar yakin yamama ta zo ranar da aka gwabza da musailamatul kazzab kana fina ba'dul inkishaf wasu daga cikin mu suka gudu faja'a thabit bin qais bin shammas sai ga wannan sahabin ya zo wa qad tahannada ya shafa turare a jikinsa wa labisa kafanahu ya sa likafani faqala بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه sai ce tur da abinda kuke saba mutanenku kuna gudu ku da za a yi gaba kuna dawa baya sai ya shige gaba ya je aka yi ta fafatawa a lokacin yakin musailamatul kazzab a nan yayi shahada kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa shi dan aljanna ne malai ibn kasir ya ce laqadru wina an amirul mu'minina umar bin khattab أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إيش من رويته وترانا سيدنا عمر يا جوس متاني أما صلاتين النبي صلى الله عليه وسلم سنة تحرقوا سنة هيانيا كما يدين وسأل هذا سكي وسأل هذا قرن نيما لا دازا سرقو جايكنسو shi masallacin annabi a nutsai ake shiga kuma hankali a kwance ka nutsar da zuciyarka ka nutsar da gangar jikinka ka tara hankalinka ka nutsu amma sai kaga ana ta hargowa ana ta ihu wai ana so a shiga gurin rauda ko ana so a shiga wajen da za a wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kuma ana hayaniya ba gurin hayaniya bane sai aikin kai ruguje shine da sayyidina Umar ya ga wasu suna hayaniya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama qadir tafa'at aswatuhuma muryarsu tayi sama faja'a faqala atadariyani aina antuma kun san daga ina kuka fito ku yan wace ƙasa ce yan wane gari ne daga wane yanki kuke summa qala min aina antuma daga ina kuke qala min ahli ta'if daga yankin ta'if muka zo faqala law kuntuma min ahli al-madina la auja'atukuma darban da ku yan madina ne sai na ba ku kashi sai na sa muku dukan tsiya sa'a ku ko baki ne shi ko bako ana masa afuwa saboda bai san doka yan gari ba yace da ku yan gari ne sai na sa an baku kashi an muku dukan tsiya qala al ulama'u yukrahu raf'u sauti inda qabrihi sallallahu alaihi wasallama kama yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam malamai suka ce ba a so ba an yi tur da ɗaga murya a daidai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka je kada ka ɗaga murya ka sama kamar yadda ba a so a rayuwarsa ma a ɗaga masa murya li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi da'iman ita domin annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne mai martaba ne mai kima ne isasshe ne da ransa da kuma bayan ya koma ga Allah kama naha anil jahri lahu bil qawli kamar yadda ya hana a dinga ɗaga murya wato ana bayyana wa annabi magana kama yajharu ar-rajulu li mukhatibihi kamar yadda mutum yake magana ga wanda yake mukhataba da shi in kana tattaunawa da wani ka saki murya ku yi ta maganganu yadda kuka ga dama mimman adahu wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal yukhatabu bi sakinatin wa waqarin wa ta'zimin in za a yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a yi magana da shi da nutsuwa da tara hankali da kuma girmamawa da mutuntawa shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun kamar da suratul nur aya ta 63 ma yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah in ya kira ku ko za ku kira shi saboda masdar ne mudaf ko zai kira ku to ku taho kada ku dauka kamar ragawa kowa ne in ya kira ka sai ka tsaya ka shirya ko sallah kake annabi ya kira ka ka tafi kana sallar kaje ka ce gani ba sai kai sallama ba a cikin sallah kake yace ya rasulullahi me yace a je kai kaza an ka je ka gama sai ka zo ka dora ka ci gaba da sallar ka saboda aikin Allah kake aka saka wani aikin Allah sai ka ci gaba da aikin Allah a cikin aikin Allah Na'am shine yace an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun don kada aikinku ya ruguje alhalin ba ku sani ba ai inna ma yanhaakum an rafa'i sauti indahu khashyata an ya ghadaba min zalika fa yaghdabu Allahu ta'ala li ghadabihi abinda yasa aka hana ku haka tsoron kada yayi annabi ya fushi kuma Allah ya fushi da fushin annabi fa yahbata amalu man aghadabahu sai Allah ya bata aikin wanda ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa la yadri shi ko mutumin bai sani ba kama jaa fi sahihi anna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu biha al-janna wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi an-nari abada ma bayna as-sama'i wal ardi kaga ka iya bakinka bahaushe yace baki shi ke yanka wuya da haka mutum yakan faɗi wata kalma wacce za ta jawo masa yarda Allah amma shi bai ma damu da me ya faɗa ba a rubuta masa shiga aljanna sakamakonta wani kuma haƙiƙa yakan faɗi wata kalma da take fusata Allah shi bai ma damu da ita ba amma sai ya faɗa wutar jahannama mafi nisa tsakanin sama da ƙasa to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan na'am إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Haƙiƙa innan lazina ya gudduna aswatahum lalle waɗanda suke rintse muryoyinsu, suke ƙasa-ƙasa da muryarsu, inda Rasulillah a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ula'ikan lazinam ta hanallahu ƙulubahum littaƙawa, su ne waɗanda Allah ya jarabci ya gwada zukatansu da tsoron Allah. Allah ya gwada zukatansu sun cancanci a cika su da tsoron Allah. Allah ya cika zukatansu da tsoron Allah ba fa masu sabawa annabi ba masu ƙasa da muryar su ƙasa da muryar manzo Allah to in har wanda ya daga muryarsa sama da ta annabi aikinsa zai rushe ina ga wanda ya ci karo da annabi annabi ya ce ka ce ya hana ka ki ya ce ayi ka ki ai sai dai kawai kuma wani abu daban kuma Allah ya tsare mu ya kiyaye mu da haka wannan yace waɗanda suke wannan ula'ikal ladhina imtahana al-imtihan a gwada zuciyarka a ga ta cancanci a saka mata alheri ko bata cancanta ba to zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gwada zuciyar ka san duk jarabawar duniya ba a wa zuciya aikin ka na fili ake ba amma Allah ta'ala da yake ya san me a cikin zuciya ita ma sai da ya gwada ta ya jaraba ta ya tantance ta ya wanke ta ya tsaftace ta ya gyara ta ya inganta ta ya cika ta da tsoron Allah to zukatan sahabban annabi kenan lahum maghfiratun wannan gafara ta tabbata a gare su wa ajrun azim da kuma lada mai girman gaske wanda za su samu wata ma za ta shiga musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kika aminta da yardarki da amincewarki ko wani ne ya takura miki dole ke kika yarda ko ba wanda ya miki dole to zan gaya miki kalmomin da ake shiga addinin musulunci da su sai ki faɗi irin abin da kika ji na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce na shaida na yarda na aminta ba wanda za a bauta masa da gaskiya sai Allah kin yarda da haka na biyu kika ce kin shaida Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kamar yadda annabi Isa da annabi Musa da sauran annabawa suke kin yarda da haka to wannan yardar taki guda biyu ta shigar da ke addinin musulunci me sunanki Tina to sunanki da Tina yanzu wani suna kike so ka a ci gaba da kiranki Tina ya zama biki saje da mu ba cikin sunayen da kike ji na musulmi wani suna kike so zaɓi wani sunan fatima allahu ta ce daga yau a daina kiranta da suna tina a dinga kiranta da suna fatima kin zaɓo suna mai alheri suna babba sunan 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallama kamar da zainab take haka fatima a fatima suna ne da ya yaɗu ya shahara a cikin larabawa akwai fatimomi da yawa kakar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunanta fatima ta wajen uba sunanta fatima ta wajen uwa ma sunanta fatima to da haka da yasa fatima ya sa sunan kakanninsa ne wacce ta haifi mahaifinsa sunanta fatima wacce ta haifi mahaifiyarsa ma sunanta fatima to da haka ke kuma gaki sunanki ke ma fatima to Allah ya miki albarka ya baki albarka fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita ce sarauniyar mata a gidan aljanna Fatima wanda ya shigo addini akwai abubuwa da yawa da suka hau kansa wanda za a yi masa bayanin su dalla dalla har ya saje ya samu ilimi ya samu rayuwa ya samu fahimta mai kyau mai kuma zurfi ta addinin musulunci akwai mata waɗanda suke ƴan uwanki mata waɗanda suke karantar da ku yadda za ku yi in kun shigo addinin musulunci da haka mune miki fata daga ina kika fito daga bolari ko daga yankin bolari take kuma ta shiga addinin musulunci Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah ya miki albarka ga yan uwanki nan mata za a hada ki da su za su yi miki bayanin abin da ya hau kanki bayan kin shiga addinin musulunci tun daga yanzu yanzu Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin addinin musulunci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana irin darajar da waɗannan sahabbai suke da shi na'am innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ce innal ladhina yunadunaka lalle waɗanda suke ƙwalla maka kira min wara'il hujurati ta bayan ɗakunan matekunka aktharuhum mafi yawansu la yaqiluna mahaukata ne kun ga yadda Allah ya kare manzo Allah ka je ta bayan katanga ko ta bayan danni ko ta bayan daki an ce wasu kauyawa ne suka zo kun sa akwai kauyanci akwai zaman kauye shi kauyanci ana samun dan birni ma da kauyanci ana kuma dan samun dan kauye kuma da birnanci so da haka rashin wauta ko a birni kake ko a kauye kake in kana wauta to wannan shine kauyanci ko a kauye kake ko a birni kake in kana da nutsuwa to kai ne dan birni daka ba komai ne birni ba nutsuwa shine birni nutsatsan mutumin kauye dan birni ne rudaddan mutumin birni dan kauye ne saboda sifa ce da musu duk inda kaje sai ta bika to shine suka zo ta bayan katanga ya Muhammad ya Muhammad suna kiran annabi haka shine Allah ya kare shi Allah baya barin wani abu game da annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba kira kawai kira kawai fa ba zagi ba ba cin mutunci ba ba wulakanci a a kiran kadai a wajen Allah laifi ne ka kira annabi ta bayan katanga laifi ne kuma mahaukaci ne wanda ya wannan kuma Allah ya ce maka mahaukaci ka san ba za ka yi hankali ba aktsaruhum Allah ya ce mafi yawan su la yaqiluna ba su da hankali rashin hankali ne kenan ka kira mutum da irin wannan ka kwalla masa kira daga nesa ko kuma ka kira shi ta bayan katanga ko ta bayan danni ko ta bayan ɗaki ko daga zaure ka kwalla mutum kira summa innahu tabaraka wa ta'ala dhamma allazina yunadunahu min wara'il hujurati sana Allah ya zargi yayi tirda masu kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayan ɗaki wa hiya buyutu nisa'ihi shine ɗakunan matekunsa kama ya sana'u a jilaful a arabi kama yadda wawayen ƙauyawa suke masa wannan faƙala Allah ta'ala ya ce aksaruhum la ya'qiluna mafi yawansu ba su da hankali walau annahum sabaru da za a ce sun yi haƙuri Allah yake koya mana yadda ya kamata ka je ƙofar gidan mutum kai sallama kai haƙuri ya fito mana walau annahum sabaru hatta takharuja ilaihim da a ce za su yi haƙuri har lokacin da za ka fito lakana khairan lahum Allah ya ce da ya kasance alheri a gare su jiran alheri ne ko sauraron su fito din alheri ne domin kana jiran manzon Allah ya fito ma jiran aina alheri ne kuma idan ka jira manzon Allah ya fito fitowarsa kuma alheri ce kaga duk abubuwan guda biyu alheri ne jiran ya fito alheri ne fitowarsa ya gana da kai alheri ne saboda haka nan me zaka kwalla masa kira nan me zaka je bayan katanga kana ihu a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to malai yace to wannan shine abin da ake nufi wallahu ghafurur rahim sai kuma Allah ya nuna musu hanyar da za su tuba yace to Allah fa mai gafara ne har yanzu mai jin kai ne kuma dan haka ayi kokari in an yi laifi ko an yi kure a koma ga Allah a tuba ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال لو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة زاس تموري الدنيا زاس تموري اللاهرة idan suka yi haƙuri har ka fito domin fitowa annabi alkhairi ce shiga sama alkhairi ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce burinmu manzan Allah ya shigo sahabbai suka ce mu kuwa burinmu ya fito kun ga shigarsa alkhairi fitarsa alkhairi to haka ya kamata kai ma ka zama matanka su dinga burin ka dawo abokanka su dinga burin ka fito amma in kana takurawa iyalinka kana matsawa iyalinka kana tilasta iyalinka sai a ce ku bari sai ya fita kaga Allah Allah suke ka fita zamanka a gida ba alheri zamanka a gida babu babu ba a ganin sa su kuma suna cewa wani ya fito Allah sa dai yau kai ya fito ba a san shigarka ba a san fitarka kai ma kuma haka kake in ka da kofar gida sai ka ce a miƙon tabarma sai ka shimfiɗa a nan saboda kai ma kana ga shigarka ba alheri ba ne mutanen gidan suna damunka to ba a son wannan saboda alherin manzan Allah da kirkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yace mafi alherin ku mafi darajar ku mafi kimar ku shine wanda yafi alheri ga iyalansa wanda baya takura iyalinsa baya matsawa iyalinsa baya cuskunawa iyalinsa baya tsanantawa da gallazawa iyalinsa suna jin daɗin shigowarsa saboda zai shigo yana fara'a zai shigo yana murmushi zai shigo yana dariya zai shigo musu da 'yan ladoji zai shigo ya dan ba su labari kaga shigo ka alheri ce ko na waje kuma abokanka suna jin daɗin zama da kai saboda suna amfanuwa da kai sai ga ana son ka shigo ana son ka fito to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan ba abin da ke ja wannan kuma irin makarimul akhlaq halaye masu kyau to Allah ya sa mu zama irin waɗannan shine Allah ta'ala yace wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai yafiya ne bisa abin da kuka yi shi bisa kuskure na'am يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, in ja'akun fasikun bi naba'in, idan fasiki ya zo muku da wani labari, fata bayyanu, to ku nemi tabbas ɗin labarin, ku tabbatar da ingancinsa, ku tabbatar ba ƙanzan kurege ba ne. ku tabbatar ba jita-jita ba ce, ku tabbatar ba labarin gizo da ƙoƙi ba ne, an tusibu ƙauman, kada ku je ku afkawa wasu mutane bi jahalatin da rashin sani, fatusbihu sai ku wayi gari, alama fa'altun bisa abin da kuka aikata nadimi na kuna nadama. Wa alamu ku sani, an na fikum Rasulallah, a cikinku akwai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, lau yuti'ukum da yana muku biyayya fi kasirin min al'amur cikin al'amura da dama wanda kuke faɗa ku kuke aikata ku kuke kawo labari la'anittum da kun wahala da kun yi nadama da kun faɗa cikin tsanani da kunci a ce duk abin da aka kawo sara na wani ko duk wata jita-jita yana ɗauka yana yadda da kowace magana da an wahala da mai ɗaukan jita-jita ne walakin Allah habbaba ilaikumul imana sai dai Allah ya soyantar da imani a zukatanku kuna son imani wa zayyanahu kuma ya ƙawata imani fi qulubikum a cikin zukatanku kuna son Allah kuna son manzon Allah kuna girmama Allah kuna girmama manzon Allah kuna biyayya ga Allah kuna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ya kare ku shi yasa ba za ku halaka ba wa karraha ilaikumul kufra kuma Allah ya kyamatar ya sa muku kyamar kafirci wal fusuqa ya kyamatar muku ya sa muku kyamar fasikanci wal isyana ya sa muku kyamar sabo shi kansa kyamar alama ce ta imani ba aikata baka ji kana kyamar laifi ko da baka aikata shi ba to wannan kyamar kadai alama ce ta imani ulaika masu irin wannan sifa waɗanda suka aka kawata imani a zukatansu aka kuma sa musu kaunar imani sannan aka sa musu kyama da tir da ƙin kafirci da ƙin fasikanci da ƙin saɓo ula'ika humur rashiduna waɗannan su ne shiryayyu waɗanda Allah ya shiryar da su ta farki madaidaici fadlan min Allah wannan wata falala ce daga Allah ka zamo cikin haka wa ni'imatan kuma wata ni'ima ce daga Allah ka wayi gari zuciyarka ta cika da imani tana kyamar kafirci wallahu alimun Allah masani ne da halin da kowa da komai yake ciki hakimun kuma Allah mai hikima ne mai hukunci ne mun ce hakimun ya tattara abu biyu ya tattaro alhikimatu wal hukumu ya tattaro alhikimatu wal hukumu ma'ana Allah yana da hikima kuma yana da hukunci to hukuncin Allah din ma ya kasu kashi biyu akwai alhukumul shar'i akwai alhukumul kauni shi ma kuma hikimar ta Allah ta kasu kashi biyu akwai alhikimatul ghaiya akwai kuma alhikima as-suriyya duk abin da kaga Allah ya suranta shi a yadda yake akwai hikima wannan da kafa hudu wannan da hannu biyu wannan da ido biyu wannan da haƙora wannan a kwance wannan a tsaye wannan na jan gindi wannan na rayuwa a ruwa wannan a tudu wannan da fuka-fuki wannan na haihuwa wannan na yin kwai wannan na cinye wannan wannan na cinye wannan wannan abincin wannan wannan abincin wannan wannan abincin wannan wannan na tsoron wannan wannan na gudun wannan duk yadda Allah ya tsara din a cikin surorin nan namu akwai hikima alhikima as-suriya kenan kowace sura akwai hikimar yin ta haka akwai kuma alhikimatul ga'iya me yasa akai komai ko ka gane ko baka gane ba akwai hikimar da ta sa Allah ya sauro a surarsa da kuma halittarsa da kuma dalilin rayuwarsa a duniya akwai hikima tayewa sai bayan shekaru za a gano da yawa mutanen da sun ga abubuwa ba su san amfaninsu ba yau mu muke cin amfaninsu kuma mu ma za mu bar wani abu muna ga cuta ne mai ta kashe shi mai ta harbewa mai ta fesa masa sai wani zamani ya zo kuma a gano kai kai kai kai ashe dimbin ilimi ne da dimbin karatu da dimbin arziki a cikin halittar nan ka amma na da ba su gane ba to haka za a yi ta yi kowane zamani akwai iktishaf akwai abin da za su gano na amfani wanda wani zamanin ba su gano ba amma Allah bai taɓa yin abin banza ba bai taɓa yin abu mara amfani ba bai taɓa yin abu ba hikima ba sai dai watakila kai ka sani ko baka sani ba amma shi a gurinsa akwai hikimar shi da ma'anan alim alim saninsa ya game jiya da yau da gobe da ɗazu da yanzu da in an jima da abin da ya wuce da wanda za a yi da wanda ba za a yi ba da za a yi ya za a yi duk ilimin Allah ya tattara waɗannan gaba ɗaya su da shi kuma akwai alhukumin shar'i yana cikin hakimun ɗin nan alhukumul kauni wal hukumul shar'i alhukumul kauni yadda Allah yake gudanar da mu wani baki wani fari wani dogo wani siriri wani mai fushi wani mai dariya wani mai samu wani mara samu wani ya mutu wani ya rayu wani ya arziki wani ya tsiyace wani ya tafi wani ya dawo wani ya mutu wani ya rayu wani ya gama wani zai fara duk waɗannan abubuwan su ne alhukumul kauni alhukumul shar'i kuma shi ma kashi biyu ne abinda shari'a take dora mutum akwai al-ahkamut taklifiyya akwai al-ahkamul wada'iyya al'ahkamu taklifiya guda biyar ne sunan zaka ji an ce wajibi ko haramu ko makaruhi ko mandubi ko mubahi shi kuma alhukumar taklifi kenan sannan kuma akwai alhukum wanda yake hawa kan mutane na yau da gobe na ayyuka waɗanda suke faruwa yau da gobe duk waɗannan suna ƙarƙashin abin da Allah ta'ala yake gudanarwa da aka ba abin da Allah ya cancanta sai dai a yi masa godiya to wannan aya akwai dogon bayani a kanta a kanta za mu tsaya a kanta za mu tashi insha Allah subhanahu wataala don mu ji yaya jita jita take ya kashe kashen jita jita ya za mu kauce jita jita ya ake ɗaukar labari ya ake bada labari labari mai kyau da labari mara kyau da kissar dalilin saukar wannan aya wanda yayi kama da halin da muke ciki yanzu wani ya ji labari ko a masa test shi ma iyada ko a bashi labari bai tabbatar da ingancinsa ba ya faɗa yarda kuma iyada to duk waɗannan za mu ji makomar irin waɗannan da hatsarin da ke cikin haka Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka kure Allah ya yafe mana baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allah akwai taimako da aka kawo da farko akwai wani a tahiru eji ya kawo kudi naira dubu sha biyar na wata-wata da ake bayarwa ya ce da dubu sha biyu yake bayarwa amma daga bana shi ya mayar da nasu dubu sha biyar akwai wanda ya kawo naira ɗari a yi masa addu'a naira hamsin kuma a bawa marayu sai sanarwa an ce akwai kasar da aka kawo daga kano na malam wanda yake mai taken tambaya mabudin ilimi sa'annan bikin rusa giya wanda hukumar hizba ta yi a jihar kano a ƙarƙashin jagorancin fadilatu sheikh malamin ibrahim daurawa malam sai tambayoyi mai wannan tambaya tana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya allah ya taimake ka ta ce kuma allah ya sa ka gama lafiya ta ce malam ina da damuwa idan na yi sallah sai in ji kamar ban yi karatun fatiha ba in yi ta sakewa har in gaji in bari sai in ji damuwa a raina ba na jin daɗi kuma raina ya rika ɓaci to malam wace shawara za ka bani ko addu'ar da zan rika yi domin ina yin wasu addu'o'in amma ban dace ba
a na farko dai ki ci gaba da karatun alkur'ani wannan wasuwasi ne yake so ya shige ki shi kuma wasuwasi ciwo ne mai illa gaske domin yana iya tsallakawa ya shiga wani babin kuma ya shiga babin tsakaninki da Allah tsakaninki da mijinki tsakaninki da ƴaƴanki tsakaninki da kanki ma wasuwasi in ana bude shi ƙara faɗi yake saboda haka abinda zaki ki nemi wata a waje ta tsaya a gefe ki sallah din ki bayyana karatun a fili in kika yi ita tana ji ko ki samu rikoda ki danna ki yi karatun ki kina rikodin karatun in kin yi zaki ji ba sai kin maimaita ba in kika kunna zaki ji ashe kin yi karatun ashe dama can kina yi shedan ne yake zuwa yake ce miki biki ba saboda in kika biye wa shedan sai ki tai ki tai ki tai ki tai ki tai amma da kin gano cewa wasuwasi yake sa miki in kika yi ɗayan nan ko zuciyarki ta ce ba ta yi ba ki ce ta yi ki ci gaba da sallar a haka a hankali a hankali zaki ji wannan abin ya fita kuma ki dinga yawaita faɗar amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim wannan shine maganin waswasi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yana na a cikin Hisnul Muslim ki nemi wannan littafi akwai azkaru sabahi wal masa da na kwanciya da na tashi yawan zikirin nan yana kore shedan
malam sai mai tambaya ta biyu take cewa da fatan malam ya iso lafiya muna maka addu'ar Allah ya saka gama lafiya tace amin bayan tace malam tambaya ta ita ce ga an samu matsala ne a zamantakewanta da mijinta to har mahaifanta ya ɓaci aka ɗan dai maganganu shine sai mijin yake cewa mahaifiyarta tunda ba ta son zaman su tare shi ya sake ta kuma zai aiko mata da takardanta to ran da ya zo akan zai kawo takardar sai mahaifiyar ta ce ta je ta karba da ta je sai ce mata shi har ga Allah ba wai yayi shi kan kan yana so bane to saboda haka amma dai zai aiko mata da takardar yayan da suka haifa kuma Allah ya musu albarka to daga baya kuma yace shi ba bai sake ba ta ce to malam don Allah ya matsayin auren su
saki dai yayo domin akwai littafi ma da aka wallafa mujalladi guda mai suna ba'atul walidaini fi talaq bin uba da uwa wajen yin saki idan suka matsa suka takura kai kokarin fahimtar da su ba su fahimta ba suka ce lalle sai ka saki to ka saki din shine abin da ya faru a hadisin bukhari da muslim kissa abdullahi dan umar abdullahi dan umar yayo aure sai sayyidina umar ya tsani matar dan nasa so da aka yazo yace sai ka sake ta abdullahi dan umar yace a shi ba zai saki matarsa ba aka ta bugawa da da da uba ƙarshe zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babana na auri mace amma ya takura min baya santa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce je ka sake ta sai Abdullahi bin Umar ya je ya sake ta tana ma jinin al'ada ya sake ta sai ga sayyidina Umar kuma ya zo ya ce ɗana ya mun biyayya ya saki matan nan amma tana cikin jini sai ya ce murhu fal yuraji'iha je ka umarce shi ka ce ya maida ita sai ta yi tsarki tukunna ta kuma yin wani jinin ta yi tsarki to daga nan in zai yi sakin sai ya sakin ya sake ta a cikin tsarki wannan shine umarnin da Allah subhanahu wataala yayi a cikin suratul dalaki saboda haka uwa da uba in aka samu rashin fahimta tsakanin mataka da babanka kai kokari ka sulhunta wani shi yake haifar da wannan wani daga uwan ne wani daga matan ne wani kuma daga umijin ne bai iya sassaita da daidaita tsakanin mahaifiyarsa da abin nan ɗinsa ba saboda ita uwa tana da kishin ita ta haifa duk kuma mace tana ga mijinta ne to kuma babi ne daban-daban saboda haka idan kana kyautata mahaifiyarka wani sai ya dinga yawa matarsa abu fiye da mahaifiyarsa to dole ka haifar da rigima tana gaya zan haifi ɗa in goya in wahala in tsananta kuma in zo yana gani kawai ya dinga min a tamfa yar dubu uku yana matarsa yar dubu ashirin yana cin kifi da nama da soye a gidansa ne yana kamun goro kaga dole hankalin uwa ya tashi ko wata mata kuma ta take shiga ta ga bari ta raba dan nan da babarsa kana kyautata mahaifiyarka sai matarka ta zo ta dinga kokarin hanawa to sai ka ga rashin jituwa ya faru wata ran hada su a gida guda sai a ta samu irin wata ran gulmace gulmace a ji a ce matarsa ta hana ai muku alheri wata kuma ta ce uwarsa tana hanawa ya kula da mu sai ka ga yan gulmace gulmace sai ka ga rigima har ma ya zama wani babi ne mai zaman kansa a ƙasar hausa rigima da uwar miji saboda haka wannan sai an gyara shi amma tunda har ka ga mahaifiyarka ka sake ba ka lallashi mahaifiyar ba ka ce ka sake ta in wannan shine sakin farko to ɗaya kenan inda wani ne a waje wancan babin da ka ji ana cewa babin tilas tilas din ba na uwa da uba bane wani ne a waje ma kure kai ce in baka saki matarka ba sai na kashe ka kace na sake ta to wannan bata saku ba saboda laysa ala mustakrahin at-talaq wanda aka masa dole aka ce saki iyalinsa bata saku ba rufi an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alayhi wani ya matsa maka ko kaninta ko wanta ko abokinka ko wani makiyinka ko wani tsohon saurayinta ko waye yace sai ka sake ta ko ka sake ta bata saku ba amma babanka da babarka suka ce lalle ka sake ta to ka lallashe su idan suka dage ka sake ta ta saku in iyayenta ne to nan ne bai yi ba baban mace ko babata ta zo ta ce in baka saki yata ba wallahi sai na ci mutuncinka wallahi sai na wulakanta ka kaga kuma za ta wulakanta ka ce na sake ta to shikenan ka sake ta sai ka rubuta rubuta a gaba na in baka ba in baka ihu kace kawo biro ta kawo me kike so a rubuta sakan mai ita saki uku uku ko biyu ko daya zaba da kanki zabi to uku ka rubuta kace ta ungo in ta tafi to kai a wannan sakin bai ba can bai ba matarka tana nan a matsayin matarka ko aka turo kannanta ko aka turo yayyanta cewa muna so ya saki yarinyar nan ya ki saki ku je ku ta dukansa sai ya sake ta kannanta ko yayyanta suka zo suka rufe ka da duka sakan mana ya ko kanwa wallahi sai ka sakan mana ita ka ji duka ka ce na sake ta to nan ba bata saku ba amma babanka da babaka ba babanta da babata ba babanta da babata ba su isa su maka tilas ka saki matarka ba amma babanka da babarka suna da iko na musamman a kanka amma baban wani da babar wani ba su da iko a kanka na saka saki matarka sai in kai kai nufi kai ka yarda kamar sun takura maka din sai kuma ka ji kai tunda ma dai an takura mu akan matan nan ƙara ma in rabu da ita in huta to kaga nan da zabin ka kai an maka tilas amma ba tilas din ne yasa kai ba kai ne da zabin kanka
malam sai addu'o'i mai wannan addu'a yana cewa yana ro- malam ma- yana roƙon malam da ya yi masa addu'a da shauran yan uwa Allah ya bashi mata na gari ta gari wannan kuma yana roƙon addu'a ya ce shi maraya ne yana da ragunan su guda uku an zo an sace su shekaran su duka bi- raguna ra- raguna eh yace duka shekarun sa ba- shekarun sa ba su wuce 11 ba kuma an zo an kwashe masa yan raguna ina so malam ya addu'a Allah ya mayar da masa da kayan sa ko ya tona asirin su sai wayannan kuma bashi ne musu yawa suna neman addu'a Allah ubangiji ya yaye musu ya ba su ikon biyan ba su sukan da shauran bukatu na alkhairi
ku da za ku tashi addu'a ku yi dariya ina jin ba kwa kiwo ba ku san ciwon da mutum yake ji ba aka ɗauke masa rago ya kiwata saboda rago sabo ake da shi musamman yana ƙarami kai ka dinga bashi harawa kana bashi ciyawa kana bashi dusa har ya kai munzalin da kake jin ya zama dukiya wani ya hauro ya ɗauke abin akwai ciwo ciwon ba wai na kuɗin ba ne akwai abin da in aka yi maka sata damuwar tafi kuɗin cewa ya zan sha wahala akan abu in yi gumi in wahala in ciyar in shayar in share musu guri in musu kaza haka kawai wani kuma ka- barawo ba shi da imani ba da imani ka zo ka ɗauke wa mutum kaya don Allah wanda ya saci ragon nan guda uku in ya ji don Allah ya mayar masa da ragunansa Ra- ramadana ya zo ya mayar masa da ragunansa in kuma bai ji ba ko ya ji ya riga ya kashe ya cinye da Allah ya zo ya biya shi kuɗinsa ko ya zo ya nemi afuwarsa in ko ba haka ba ya tabbatar yana cikin fushin Allah dan ɗaukan haƙƙin wani yana da hatsari ya fi zina ya fi caca ya fi duk wani laifi ka ɗau haƙƙin wani yana jin ciwon halaɗinsa ne ka ɗauke akwai cin mutunci akwai rashin mutunci a cikin wannan saboda haka Allah ya shiryar da ɓarawar ragunan nan ya dawo da su kai kuma Allah ya sa ya dawo maka da ragunanka in bai dawo da su ba to Allah ya musanya maka da wani abin da ya fi ragunanka guda uku da aka sace wanda bai da lafiya din nan muna roƙon Allah tabara ya bashi lafiya da duk sauran musulmi da ba sa da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya yi mana duk wata damuwa ya canza mana wannan mummunan hali da muke ciki halin tsoro halin firgici halin rashin zaman lafiya ya musanya mana shi da halin zaman lafiya da alkhairi mai ɗorewa Allah ya getta halayenmu Allah in laifinmu ne ya jawo waɗannan masifu da suke ta faruwa a kanmu to muna roƙon Allah ka yafe mana mun tuba in kuma wata jarabawa ce Allah kai mana da wannan to Allah muna roƙonka yaye mana اللهم هدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك